العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديدا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أرجمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم idan ban manta ba muna hudu ga watan sha'aban hijira biyar ya yi daidai da ranar sha hudu ga watan biyu miladiya hudu. alkhairin da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazul hiya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondo day daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar Nijar. Wanda muna tafsiri a cikin suratul Qasas jiya Allah ya ba mu iko mun karanta ayoyi biyar daga cikin ayoyin wannan sura lokaci ya yi muka dakata a nan wanda insha Allah a yau za mu tashi farkon surar a takaice mu maimaita ayoyi biyar ɗin da muka yi zuwa abin da Allah ya so. Kafin nan a karatun da muka gabatar a farkon suratun namli, a farkon suratun namli mun shigo da wasu maganganu a tafsirin ayan nan da Allah yake cewa inna labina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun wa'innan da ba su yi imani da ranar lahira ba mun ƙawata musu munanan ayyukansu suka dage suna aikata inda munanan ayyuka wahum ya amahuni suna masu ɗimautawa suna masu ɗimauta ba sa dawowa akan aikin da Allah yake so na daidai to a bayanai cikin bayanan da muka yi a sharhi in mutum ya saurari karatun sai muka shigo da cewa wa'inda aka baiwa littafin su a hannunsu na dama to ranar lahira suna daga cikin wa'inda za su yi asara da wannan su ne na baki inda baya daga cikin karatukan da muke gabatarwa yana cikin bayanan da muka zo da su sai bakinmu ya kuskure ya faɗi ba abin da muke nufi ba amma duk wanda ya saurari karatun ya san bayanin da ya shigo wannan kalma ta shigo ne ta hanyar bayani kuma ba da manufa ba wanda kowanne irin hakan yana faruwa da shi an gane saboda wasu za su ji wannan su yi amfani da wannan cewa ana shigo da kurakurai a littafin Allah mai girma wanda Allah shi ne shaida ba mun nufi wannan ba ne kuma duk wanda zai saurare mu saurare na fahimta ya san kalmar ta shigo ne a bayani ba da nufi ba mu ma ba mu fahimci hakan ba sai daga baya lokacin da muka fahimci haka sai muka yi mutane bayani ko da abin yana bijirwa kuma bayan wannan muna yi ma yan uwa addu'a da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi kullum abin da muke ce musu duk abin da za mu yi na karatu daidai da kalma guda muka kuskure mata ƙofa a buɗe take a zo a kawo mana gyara saboda wannan aiki na Allah ne ba namu ba ne mu taya juna gudu mu tsira tare kenan wanda ya saurari kuskure a karantawa kuskure a fassara kuskure a bayani to ya yi girman Allah ya zo ya kawo gudunmuwarsa saboda a tafi daidai a tsira a samu lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace to za mu fara da fadin Allah madaukin sarki bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai qasimim je mun gabatar da bayanai akan wa'annan harfa guda uku muka ce wa'annan huruful muqatta'a ne harfa ne da ake kiran su kuramen baki malamai suka ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalik duk da wasu da yawa daga cikin malamai suna kokarin kawo fassarar wa'annan haruffan sai dai magana da tafirin jani a gurin malamai shine ana isti'malin wa'annan harufa ne dan tahaddi dan fito na fito ga makiya addini cewa ku larabawa da haruffan nan ne kuke hada rubutun kuke hada zancen ku to ku hada su mana ku zo da irin abin da manzon Allah ya zo da shi. La ce in ba ku zo da shi ba, to ba za ku zo da shi ba, ma'ana jikokin ku da ɗiyanku ba za su zo da shi ba har abada. Da haka har kiyama ta naɗe ba wanda ya sai ya zo da irin alƙur'ani. Allah ka ƙara mana yin imani da alƙur'ani. Kuma mun gabatar da bayanin cewa wannan surar tana daga cikin awasim, ma'ana harufin surori guda uku da ake kiransu da wannan suna. tana ɗaya daga cikin surori guda goma sha uku da suka fara da harufa guda uku uku a farkonsu mun bayani cewa akwai alif lamim guda shida akwai alif lamra guda shida akwai tawasim guda biyu da abin da ya kama da ban manta ba duka bayani ya gabata a mukaddimar da muka gabatar a cikin wannan sura Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin wa'innan ayoyi ne na alkur'ani mai girma mana tilka ai tilka suwar wa'incin surori da aka labarta muku da kuma ayoyin da aka karanta muku duka ayoyi ne na littafi mabayin kenan ayatul lahi shar'iyya ko ba haka bane inda su ne ake karantawa mun yi bayani akwai ayatul lahi kauniyya akwai ayatul lahi al-shar'iyya ayatul lahi kauniya hiya al-manzura ayun da kake gani as-samawati wal ard shamsu wal qamar layl wan nahar wannan duka ayatul lahi ne manzura sannan akwai ayatul lahi shar'iyya ayoyi da suke dauke da umarni da hani ayoyi da suke dauke da hukunce hukunci duk wanda qur'ani ya kumsa to abu ne da suke ayoyin littafi mabayyani natlu alayka min naba'i musa wa fir'aun muna labarta maka na daga labarin annabi Musa da Fir'auna bil haqqi da gaskiya bi qawli yu'minun ga mutanen da za su yi imani ma'ana daga cikin labaran da suke karawa mutum imani akwai jin kissar annabi Musa da Fir'auna daga cikin labarai masu girma masu muhimmanci akwai kissar annabi Musa da Fir'auna shi yasa je muka yi ishara muka ce annabu akhassu min al-khabar shi annaba zance ne mai muhimmanci kullu naba'in khabar wa laysa kullu khabarin naba dukkan naba yana iya zama khabar amma ba kowane khabar bane yake zama naba misalai muka gabatar da su a jiya Allah ya ce muna inna fir'auna lalle shi fir'auna ala fil ardi yayi dagawa a bayan ƙasa mana yayi jabbiranci ya yi girman kai a bayan ƙasa waje ala ahlaha shi'an ya kuma sanya ma'abuta ƙasan da yake mulka yanki daban-daban ya rarraba su ya stada'ifu ƙa'ifatan min yana raunana wasu daga cikin waɗanda yake jagoranci yudabbihu abana'ahum yana yanka ɗiyansu wa yastahyi nisa'ahum kuma yana raya matayensu a kashe maza a raya mata jiya muka yi sharhin cewa fir'auna lokacin da labari ya zo masa cewa daga cikin bonin isra'ila za a samu wanda zai zama sanadiyar gushewar mulkinsa to sai ta'addanci ya tashi dama dan ta'adda ne to sai ƙara ta'addanci sai majalisa ta 'yan shawara suka ƙarrara cewa duk yayin da banu isra'ila suka samu ɗa namiji kuncinsa yanka don kar a samu wanda zai kawar da kujera ta mulkin fir'aun kun gane ko fa yastahi nisa'u yana raya matan mana yana barin matan bai yanka su ba ba dan yana son su ba ba dan su yi wani aiki ba sai dai dan su bautar da shi ya bautar da su su matan saboda mata in babu mazajen da za su kare hakkin su ba su da wani karfi wanda za su iya fito na fito kun gane mace ko mace yanzu da reza sai ka sa ta kuka ka shiga gida za ka yi wani abu ka fito mata da bukatar gani to shi ke na hankalin ta duya tashi haka Allah ya yi su su mutane ne masu rauni suna da daraja irin tasu kowane mutum da irin ɗabi'ar da Allah yake halittarsa a kai ko ba haka wani shi yasa kullum wanda bai fahimci Allah ba sai ya kasa gane matsayin shi su mataye halittu ne masu daraja jama'a ne masu daraja amma suna da irin nau'in ɗabi'a da Allah ya ɗabi'ance su da ita wadda maza ba sa da ita su ma mazaje halittu ne masu daraja suna da ɗabi'u wanda mataye ba sa da ita to kasancewar a cikin mata mafi yawancinsu ban ce duka ba mafi yawancinsu ba a samun ɗabi'ar jarumta a gare su su a gare su ba na kasu ba ne don haka Allah ya so ya bar su an gane ko kenan ba aibi ba ne muna labarta yadda Allah ya ɗabi'a na mata kenan duk lokacin da aka cire mazaje da ke ba su kariya za ka ga su ana raunana shi sosai za ka fir'auna ya yi innahu kana min al-mufsidina fir'auna ya kasance daga cikin mafarnata Allah ya ce wani rido an na munna alallabi na studaifu fil ardi sa'annan kuma muna son mu yi baiwa akan waɗanda ake raunanar da su a bayan ƙasa an gane ko wanda ake halakar da su Allah ce muna son mu yi musu baiwa mu karfafa su mu ba su daraja wani ja'alahu Allah ce kuma mu sanya su a immatan su zamo jagorori wanda za a yi koyi da su wani ja'alahum wani ja'alahumul warithina kuma mu sanya su su zamo wanda za su gaji ƙasa ta Misir ma'ana za su gaji mulki na Fir'auna kuma haka Allah ya faru haka Allah ya faɗa al'amun sai dai faru haka ya zama to banu Isra'ila sun gaji wuraren da fir'auna da mutanensa suka bari kenan in Allah ya tsara abu sai ya faru ko kaki ko kasu shi yasa Allah ya ci gaba da bamu labari wa numakkina lahum fil ardi sannan mu mallaka musu mulki a bayan ƙasa numakkina lahum fil ard ai mu ba su mulkin ƙasa to wace ƙasa shine ardu misr mu mallaka musu mulkin ƙasar misira shine ma'anar wani makina lahum fil ardi kuma muna son mu mallaka musu mulkin ƙasar misira bayan da su ne ake mulka wa nuri fir'auna wa hamana za mu nuna wa fir'auna da hamana wa junudahuma da sojojinsu gane ko minhum daga gare su su bani isra'ila ma kanu ya hada nuna abin nan da suke tsoron ya faru za mu nuna musu faruwan shi inda fir'auna da hamana da sojojinsu abin da suke tsoro a kwace musu mulki Allah ya ce sai mun mallakan ma waɗannan da ake bautarwa mulkin ƙasar misal shi yasa Allah ya ce wa numakkina lahum fil ard akwai takadiri ai wa nuridu an numakkina lahum fil ard muna son mu tabbat haka ne an numakki da lahun fil ardi muna son mu mallaka musu mu zaunar da su mu bashi mulkin kasa kaga an kace al ard am kowane irin kasa ke inda nan ba ai tafsisi ba amma siyakin bayani yana nuna ba kasa gaba ɗaya ake nufi ba ana nufin yankin misra Allah ce za mu mallaka musu shi wa nuriya fir'auna kuma za mu nuna wa fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da sojojinsu minhum daga cikin su banu isra'ila cikin su zamu hidda wa'inda za su mallaki wannan abu shi ya sami musa wa bani isra'ila daga musa da bani isra'ila ma kanu ya hadaruna abun nan da suke tsoro ai ya khafu na abun da suke tsoron ya faru Allah ya ce sai ya faru ga tambaya annabi musa na fir'auna da hamana da sojojin fir'auna lokacin da Allah ya mallaka ma annabi Musa da mutanensa garin Misira suna raye ko ba su raye sun ga kwacewar mulki ko ba su gani ba ko haka wani dama in ka bi siyakin alkur'ani gani kala biyu ne akwai gani lisanul hal akwai gani na haƙiƙi lisanul hal ma'ana abin da ɗabi'a take nunawa to sun ga mulkin ya hannunsu tun kafin su mutu yanzu kamar yanzu ɗan siyasa ne misali an ka ta yi zaɓe da abokin hamayyarsa kafin a ƙara zaɓe jihohin da ake ji da su gaba ɗaya abokin hamayya duka ya lashe sosan kansas fursan lisanul halwa zai ci zaɓen kenan ko da shi wanga abokin hamayya bai ga lokacin da aka yi da ta zaɓen ba to hali yana nuna masa dai mulki ya samu shi fir'auna da hamana da mutanensu tun da suka tara 'yan sihiri annabi musa ya zo ya jefa sandar sandar ta haɗe abinda 'yan sihiri suka jefa to tun da nan nan sun fahimci mulki ya kai su duka sauran shure-shure ne baya hana mutuwa kuna gane wannan ai shi fir'auna ya fahimci wannan ya fahimci cewa to lalle an samu matsala na ɗayan ya ba da doka ba a takewa ko ba haka bane sai yake ce mai sai a amantum lahu ko kamla menene kamla an adana lakum kun yi imani da shi ko an amantum lahu ko bai ko kun yi imani da shi kafin yi muku izini suka ce a to mu ai mun yi imani da ubangijin shi ya ce to zan yi muku kaza zan yi muku kaza sai suka ce la daya to amma za ka yi to tun nan yan kallo suka ce a to ta kai inda ta kai yau yau wanda aka ce ma haka kuma shi duk abin da zai to tun daga nan ‘yan kallon suka faɗi suka fahimci dai fir'auna dabara ta shi ke ba shi na Allah ba annabi ibrahim lokacin da suka yi mujadala da wancan kahiri na zamanin shi tun daga nan kun san hankali shi yana bambance gaskiya da ƙarya kashi wa mutum kai a Allah sai ce ai shi Allah shi shi ya rana da wata kai da Allah mai kai baka ba da amsa ba kan dage kace kai ne Allah sai ce Allah shi ke zuwa da dare da rana kai mai kai ka dage kai ne Allah sai ce ma Allah shi ke yin ruwan sama ya fito da shuka kai mai kai da masu hankali sai su gane wallahi ne wani ƙarya na shi da kaga kenan in mun fahimci wannan aya da Allah ya ce zai nuna ma da fir'auna da hamana da sojojinsu abun nan da suke gudu na mulki ta hannunsu sai dai ya faru to tun suna da rai sun gani kafin su mutu wannan misali ne ya kawo wallahu alam in kun dibi wannan misali ai kamar hakan ya faru ko ba ga bane to shikenan za a ba mu labarin lokacin da aka haifi annabi Musa وأوحينا إلى أم موسى مكي وحي إلهاما زواج محفر موسى مكشي إذا أن أربعيه كشادش يمكن أفيش كركيش كشادش بعض الصفات فإذا خفت عليه أما إنك كجسور ركيش أهنك فألقيه في اليمين فكجي كجي فاش شكروا كنمي أقواتي كساشي ككاتا شكروا yayin da zaki kada shi cikin ruwa wala ta khafi kar ki ji tsoron ruwa za su ci shi ruwa ba za su ci shi ba wala ta hazani kuma kake bakin ciki ki rabu da danki mu alƙawarin da za mu miki shine inna radduhu ilayki lalle mu za mu dawo miki da danki sannan wajayiluhu min al-mursalin in ya kai karhin sa za mu sanya shi ya zama cikin manzannin Allah kaga wannan da aka yi wa cikin an ce lokacin da su 'yan majalisar fir'aunu suka ga cewa yanzu banu isra'ila suna ƙare saboda in an ahe maza an yanka su matan da suka taso ba su samun masu aurensu bale su ƙara aihuwa kaga banu isra'ila ragewa suke sai aka je aka ƙarar da shawara yanzu kamata ya yi bana shekarar yanka ce duk wanda ta aihu bana a yanka idan wata shekara ta zo ba a yanka sai Allah ya kadar shekarar da ba a yanka aka haifi annabi Harun mun san yayan annabi Musa ne ko shekarar da ake yanka aka haifi annabi Musa to babar annabi Musa hankalin da ya tashi sosai sai Allah ya mata wahayi na ilham shi wahayi sai da wahayi ai mun ce wahayi akwai kala bakwai ko dai a yi koma da mala'ika da siffar mutum su annabawa kenan ko ai musu wahayi ta hanyar mafarki uku a yi man wanzu Allah wahayi ka silsilatul jas kamar kukun ƙararrawa ko a yi masa wahayi ta hanyar a aiko da jibril da sifa irin tashi ko wahayi na ilhama kamar yadda an kai wa babul musa an fahimci wannan yanzu wahayi na ilhama shine wanda bayan Allah da yawar suna samu su kana zaune haka sai ka ji kai bari in yi kaza in yi kaza kawai sai kai sai ka ga an yi rasi sai ka ce wallahi ni ko ina zaune na kawai yace ba in yi kaza in yi kaza in yi kaza da haka ba sai ta ji a yanzu yaya za a yi a to in ahe shi ne rike shi zan yi sha ka ina jin tsoron wannan mutum ka bari in dai in siyo akwati in sa shi in kada shi ke da ta ayyuka sai ta kada shi amma Allah ya tabbatar mata cewa wannan abin sai ya faru to mu ji abin da ke faru فالتقطه آل فرعون sai iyalan fir'auna suka tsince shi ya kace iyalan fir'auna ba ana mai biyan shi ba mabiyan shi wa'inda ke tafiya akan milla irin tashi li yakuna lahum aduwan wa hazana don ya kasance musu maƙiyi kun gane ko lokacin da Allah zai masa wahayi wa hazanan kuma zai mai musu bakin ciki ma'ana bakin ciki sanadi shi da zai musu sanadiyar gushewar mulkinsu inna fir'auna Allah ce lalle fir'auna wa hamana da hamana wazirin shi kenan wa junudahuma da sojojinsu kanu khati'ina sun kasance daga cikin masu kuskure ma'ana sun kasance daga cikin kafirai wa'inda suke hada Allah da wani rukunin fir'aunanci na an ambaci guda uku mulki na fir'aunanci a samu sarki fajiri sarki mara tausayi a samu waziri mara tausayi a samu fadawa mara tausayi saura wasu waɗanda za su biyo su ne a samu masu kuɗi ƙarƙashin daular marasa tausayi su ne su ɗaruna kun gane ko? to duk sadda an ka samu waɗanda an samu rukunne na fir'aunanci sannan na hudu a samu mabiya wawaye gane ko na Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa'ahu fir'aun sai da ya mai da mutanen sa wawaye suka masa biyayya rukunin rukunnan fir'aunanci mana mulkin da zaka siffanta shi da irin na fir'auna shine wanda yake da waɗannan rukunne guda biyar duka sai daga ana mulki shugaba bai tausayin talakawan shi ministoci ba su ba da shawara a tausaya mu talakawa sojoji in aiko su kama wanda za su kama ko ni gaskiya ce za su walakanta shi nawa kenan masu kuɗi duk sun goyi bayan wannan gwamnati nawa kenan talakawa sun gani sun yadda da abin da wannan gwamnati take yi da wannan an kafa daula ta fir'aunin ciki duk mulkin da kaga an tsara shi akan haka to tsari ne na fir'aunanci ai sun tun je ce muku shi tsarin mulki irin na fir'aunanci ko yaushe ana iya yi shi fir'aunan da ya tafi amma tsarin daula na fir'aunanci ana iya yin shi kuma duk sanda aka kafa irin wannan mulki zai yi ƙarfi amma kuma rana guda shi ka rushe kamar fir'auna sai da ya kai matsayin cewa ana rabbukum al'ala amma rana guda aka rusa wannan daula Allah ya samu dace wa qalat imra'atu fir'auna sai mata fir'auna tace da shi mu rike shi qurratu ainin li walak zai zama farin ido mu ne ni da kai mana zai zama farin cikin mu ne da kai in muna kallon shi zai zama farin ciki gare mu la taqtuluhu kada ka kashe shi ko kuma kada ku kashe shi ko da za a samu kashe shi zai iya ɗaukar duka kun fahimci hausa la taqtulu kar ku kashe shi yanzu kawan mace matar tana ya cewa to ku su alhaji mi kun ka gani ko ba haka bane ba girmamawa bane kai da waye kai dai ne yanzu da ka ce da mace ta ce min mijinta kar ka kashe shi da ta ce da shi kar ku kashe shi cikin kalmomin da bi wace ce ta girmamawa to yana iya ɗaukar da shi take da ce mai kar ku kashe shi ranka ya dade kuma yana iya ɗaukar ku sojojin da za ku kashe kar ku kashe to yana ɗauka yana la taqtulu kar ku kashe shi asa an yanfa'ana ba mamaki ya amfane mu aw nattakhidahu walada ko mu rike shi a matsayin da Allah ya ce wa hum la yashkuruna ba su sani ba ba su san gubar su ta annan ba amma yadda Qur'ani ya suranta muna ita matar kana Musa ƙorata ainihin laha ya zama farin ciki gare ta, don da Allah ya tashi sifanta matayen ‘yan aljanna waɗanda suka zauna ƙasan kafirai hadda ita. Ko ba haka bane? Wadarraba Allah matsalan da zina menene? Amanin mura'ata menene? Ehe? Wa menene? A'a. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة منين فرعون أشقبا إذ قالت رب رب ابن لي عندك بيتا في الجنة أه. ونجني من فرعون وعمله ونجني wannan ayar tana sifanta mana cewa mata fir'auna Musa ya zama mata farin ciki inda ita mu'mina ce Allah ya yarda da imanin har da yake sifanta mu'mina ce tana daga ciki duk da ma za ta mutu tana roƙon Allah ya gina mata gida a aljanna kuma Allah ya karbi addu'arta ashe ya zama mata farin ciki ko bai zama mata ba amma ya zama mata fir'auna da yan da sabakin ciki ke sa wasu masu mutane suka ce lokacin da take cewa zai iya zama mana farin ciki ko ya amfane mu shi ku fir'auna yana cewa dai zama miki farin ciki saboda shi babu wani tausayi a gare shi to shi kenan an dai karba ko Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga sai zuciyar mahaifiyar Musa ta waye gari babu komai a cikin ta abinda ake nuhi anan da sahiya ta yi kun san uwa da da sai mahaifiyar Musa ta ce ba ta tunanin komai a duniya ba ta son komai a duniya ba ta sha'awa komai ita Musa kawai take tunanin halin da zai kasance kenan zuciyarta ta zama ta zama ba ta tunanin komai sai dai annabi Musa jinjirin ta kawai take tunani in karat la tubdibi Allah ce ta yi kusa da ta faɗi kai faɗa nana lawala an rabatna ala qalbi Allah ce ba dan mun daure zuciyarta mun karfafa zuciyarta mun hana mata ta faɗi kun san wani in yana cikin wani damuwa shi bai ma san ya faɗi halin da yake cikin yanzu kamar sojoji su to suna neman masu laifi nan ya akwai mai laifi da sun shigo suna kama shi suna kallo shi hankali shi zai tashi bai iya kontrol ɗin kansa da sun ci kai taso kai taso ba kula yanzu kun shigo mota ba ka ga polis ba ko sojoji ko jandarma ba sai su leko mota suna kallon idan mutane haka mi aikin banza suke yi ba aikin banza ba ne suna haka kuna zaune sai ga wasu hidda mutum kuma an bincika mugu ne idan ban iya kontrol ɗin kansa duk ita ma har ta kasa kontrol ɗin kanta kamar za ta tona makanta asiri Allah ce amma mun ɗaure zuciyarta ba mu bari asirin ta Allah ya ba mu gaskiya wallahi yanzu Allah ya yi man gaskiya yake cewa al-ithmu ma haka fi nafs zunubi shine abin da yake ma aikayi a cikin rai kuma kana kyamar mutane su gano abin da ke ciki yanzu ƴan ta'addan nan da ake fama da su da zaran sojoji suka ga sojoji sun yi rubutu sojoji sai ga mutum ya rikici shi gaba shi yamma sai sojoji su kama su har yanzu magana da nake da haka Allah madaukin sarki ya ba mu zama masu gaskiya to mu ci gaba ina Allah ya ce in ka da ta yi kusa da tubdi bihi da ta bayyana Musa ta ce ai danta ne laula an rabatna ala qalbiha ba dan mun karfafa zuciyarta ba Allah ce da ta kona minal mu'minin dan ta kasance daga cikin masu imani mana ta ƙara imani da alƙawarin da mun kai mata cewa za mu cika shi wa qalat li ukhtihi qussihi sai ta ce ma ƴar uwarsa yayarsa kenan qussihi ce ki jiyo mana labarinsa ki bibiye labarinsa kun gane ai tattabbu'ihi ki bibi labarin kun ga shi yasa ake cewa al-qissa qissa li'anna al-kalam yatatabba'u ba'dahu ba'da kun gane ko qissa tarihi ai tarihi jere yake daga wannan sai wannan da shi yasa tace qissa ki ki ta tabi ki rinka bi garka garka kina ji ina ne ki shiyo muna ina an ka tsinci yaro haka ya ya shi ta shi tana yawo yanzu kamar garin Yamai sai a ce ka sai unguwa unguwa kana biyu ka jiyo labarin ina ne aka tsinci yaro ai kaga aiki ne ko da sai ta tashi ya tashi tana bibiya gidaje na kusan ruwa tana bibiya gidaje na kusan ruwa ta je fada fir'auna sai ta ce ana ai an tsinci yaro an tsinci yaro sai ta ce to an samu labari to gashi ta fito gida ko ba haka bane وقالت لأخته قصيه تتشي كبيو كجي كجيو من لابارنسا وبصرت به عن جنوب sai ta hango shi daga gefe daga nesa daga mutane ta koma gefe tana kallon shi kun gane ko an junbe bi ma'ana an bo'odin daga ɗan nesa da su bata shigo ba dai yanzu dai ta san nan ne za a samu labari wa hum la yashuruna su ba su san ita wace ce inda a gare ne kowa zai zo ko ba haka bane to ita ma ta zo tana nesa tana kallo ga jajiri ci an ta ce to ta je ga baba ta ga wani ci an gane kuma gidan fir'auna shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba haka bane to amma da yake kariyar farko da Allah bayar sai Allah ya ci ya hana a kashe shi sai ya sanya ma matar fir'auna son shi kuma ka san mafi yawanci masu mulkin nan ba su cike tsallaka maganganun matayensu ba eh shi yasa kaga yanzu garin ga mafi yawanci kana neman kwangila wani babban ba ka son ma ka san shi sai kai kokari ka kulla alaka da matar shi ana sayan shinkafa kana kai kana sayan dan nan ajiya wallahi muna cikin ɗan matsala na to ni an kai lahi cewa mai gidan na aiki za a to sai je gobe ka dawo an gama ina baka sirri ne ka rike da kyau Allah ya kare mu da shi kenan shine an jirme wa mu la yashkuruna ko to yanzu sai an ka tara mata duka aka ce duk mace da suke shayarwa ta zo za a ba ta kwangilar shayar da ɗan gidan sarki mata suka zo kowa tana gauga saboda kowace ta san in ta samu ga kwangila ta ya huce aka tara mata duk wanda aka kawo yaro na ta kuka duk wanda aka kawo ya ki tsotson nononta duk wanda aka kawo ya ki tsotson nononta shi ne sai Allah ya ce wa haramna alaihi almaradi'a min qablu muka haramta masa shan nonon mata yanda aka kawo kafin zuwa mahaifiyarsa kauya ya shi ta ga ya shiga damuwa kuma yanzu hukuma tana nema ido rufewa zai dauki nauyin dan faqalat sai ta ce hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum bana nuna muku gidan da za su iya kula muku da wannan yaro ba wahum lahu nasihuna kuma suna masu kyautata masa nan wasu nan biyu wahum lahu nasihuna suna masu kyautata masa wasu malamai suka ce tana jefa magana ne ga fir'auna ma'ana su masu gidan za su yi kyautatawa ga fir'auna saboda dan gidan sarki ne in kun kai shi wannan gida za su kula ko kuma za su kyautata mu annabi Musa ma'ana za su kyautata mu jinjira kamar tarihi ba labarin Qur'ani ba da kawai ɗan abin ga kowa yana shigo da magana a tafsiri wani lokaci irin tashi ko ba haka wasu suka ce to shine lokacin da ta faɗi haka sai suka ce to wanda ta san oshi ta ce a'a kai da Allah ba ka santa ba ni zan santa sai ce a'a awo awo awo haka ne haka ne Allah ya kare mu eh to ƙarya ai ne mutum makareci ne ai komai yana yi shi kenan Allah ce faradatnahu ila ummihi sai muka dawo da annabi Musa zuwa ga babarsa kai ta qarra aynuha dan idanuwa ta faranta ma'ana ta farin ciki wala tahzan kada ta yi bakin ciki wala ta'lama dan kuma ta san cewa anna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne walakinna aktharuhum la ya'lamu amma dai da yawa daga cikin mutane ba sa sani haka in Allah ya ce in kaza zai maka kaza wallahi in kai zai maka amma da yawa abin da ke wahala su suna shakku Allah yake cewa an unfika dai ya kai bawa ka ciyar zan ciyar da kai ka samu abin cewa kana tsoron yanzu in kashe nufawa da nufawa da toniwa ciyar zan Allah Allah ce zai ciyar da kai amma in ka shiga shakku to ka shiga matsala kai ka shiga talauci Allah ce kaɗa shi cikin ruwa ko ki rike shi duk wanda ke dan ke za ki rene shi ta kada shi karwa kuma gashi ya dawo zuwa gare ta to haka yake hannunta an ce da aka zo aka yi jinga da ita nawa za a baki shayar da shi tana shayarwa ana biyan ta kuma tana rike da ɗanta kaga Allah ya kawo makiyin ta makiyin shi shi zai doki arziki da kuma ya taso yana kama jikin shi aka amshe shi aka kai shi gidan fada gidan sarauta yana cin gidan sarauta nan yake inda kowa bai shiga nan yake shiga shi yasa shi annabi Musa ya san sirrin fada Fir'aun. Kun fahimci wannan? To so da yawa mulki na danniya so da yawa waɗanda suka san sirrin gidan su suke kwace shi shi koma hannunsu. Allah kare ne. Walamma balaga ashiddahu ko Allah ya ce yayin da da ya kai ƙarfinsa alam ma balaga ashuddahu yayin da annabi Musa ya kai ƙarfinsa mana shekaru sun taso maki ne wasu malamai suka ce 18 sana shekara 18 wastawa ya daidaitu menene daidaita shine ya kai shekaru 40 in mutum ya kai shekara 18 ya zama matashi ya shigo ƙarfin balaga amma a ce ya daidaita ya kai ƙarinsa shi ne ya kai shekara arba'in haka masu wani masu fassara kenan wadan ma balaga shuddahu yayin da ya kai ƙarfin sa ya kai shekara sha takwas wasu tawaye daidaitu ƙarfin shi ya kai shekara arba'in a tsaye na hukuman wa ilman sai muka ba shi hukuman shi ne fahimta wa ilman da annabta zalika najzil muhsinin Allah ce kamar haka ne muke saka ma masu kyautatawa ودخل المدينة على حين غفلة النبي موسى سي يشغو غري غري مصر كين على حين غفلة من أهلها a lokacin da ma'abuta gari suke cikin raukana domin ne aka yi saɓani wani lokaci ne mutanen gari suke cikin raukana kowane gari da taso al'ada gane ko ko dai a ce bayan sallar magarib zuwa isha'i ko bayan isha'i wani gari da isha'i ta yi ga kowa yana kokari shi musamman kauye shi yasa suka ce bayan magarib ne shi ko bayan isha'i wasu suka ce a lokacin da mutane suke gafala shine lokacin kailula bayan azhar zuwa lasa saboda in ka je kasashen larabawa mafi yawanci ko kasuwa ne bayan in an ka zahar ba ka tahiya sai wani abu don ko ka zo an rufe shaguna don an ta yi an kwanta sai an yi la'asar sannan a tafi na da misali ko mu ne na daga kanta mutum yana shago zama mutum da sahi sai isha'i ko magana su suna rufe shaguna ne kowa sai sai shi kwanta to wallahu alam ko ba haka ba Mari ya shigo lokacin da mutane suna hutawa mafi yawanci ana cikin gidaje a kwakwance. lokacin da ya shigo Allah maɗaukin sarki sai yake ba mu labari fawaje da fi hana julaini ya tattila ne sai samu mutane biyu a cikin garin suna faɗa da juna hadha min shi'atihi dayan yana daga cikin jama'arsa wa hadha min aduwihi dayan yana daga cikin jama'ar makiyansa ana dai isra'ili ne dai kuma kibdi ne dan kabilar su fir'aun fastaghatha alladhi min shi'atihi sai wanda yake dan kabilar su Musa ne ya nemi annabi Musa ya cece shi alal ladhi min aduwihi akan wannan da yake daga cikin makiyansa sai ya nemi ceto annabi Musa sai ya je cece shi kun san ku kiyaye nasrul mazlum mashru'un fi jami'il ash-shara'i taimaka ma wanda za a zalunta dukkan shari'o'i an shar'anta shi a kowace shari'a an shar'anta in ka ga wanda za a zalunta ka taimaka nan ka azalunce shi to annabi Musa ya ga za a zalunce wannan sai ya je ya taimaka dan ka azalunce shi to lokacin da annabi Musa ya zo dan ya taimaka ma wannan sai faɗa ya fita zaman na annabi Musa sai ya fita zaman na Bakibdi da Isra'ili sai zaman na Bakibdi ne da annabi Musa kai wa ya sa ka kenan ina ruwanka to yanzu faɗa ya dawo naka kaji yadda an kai ka san wasu haka suke wani in ya hasala kai daga bashi hankuli to sai ka zama abokin waɗin shi a abin ya yi zahi ya kutun karo annabi musa shi ne sai allah ya ba mu labari ba wa kaza musa sai annabi musa ya ture shi wanda ake ne wakzo shi ne tafin hannu ka turi mutum haka ka buge shi haka don tun kuɗe shi ka kare kanka daga gare shi haka annabi musa ya masa faƙaɗa alaihi sai annabi musa ya kashe shi ta ga annabi musa ba niyyar bugu mutumin na ba ba niyyar kashe shi na ba a'a ya tunkuɗe shi don ya samu kare kansa daga sharrin shi sai wannan bugun ya zama sanadiyar mutuwarsa sai ya mutu masu ba da siffar annabi Musa da siffar ƙarhinsa shine suke kwatanta irin ƙarhin annabi Musa lokacin ne yana matashi yana jin ƙarfi da hannu ne ya tungure shi ba sai ya kashe shi yaya kake ganin in da niyyar faɗa na buge shi annabawa Allah suna da ƙarfi kuma daga cikin siffar da ake bayar ta annabi Musa yana da ƙarfi to yanzu gashi ya rasu kuma ba da niyya ba wannan mu a shari'ar mu irin wannan kisa me ake ce da shi qatlul amri ne ko qatlul khata'i shine kisa na kuskure ko a shari'ar mu wanda yayi shi ba a kashe shi sai dai a mai wani hukunci na daban an fahimci Hausa yaya za a gane kisa wannan na khada'u ne shine idan ka bugi mutum da abun da a al'ada baya kisa sai yi kisa da wannan sai a ce kisa ne na kuskure ba kisa ba ne na ganganci a al'ada ka bugi mutum da hannu kamare shi yana kashe shi kuna haɗa da mutum da kamare sai ya mutu to addinin musulunci ba a yi ma hukuncin wanda ya kisa na ganganci inda a al'ada hannu baya kisa ta ɗau bula na kai mutum ɗaya da bula ya ce wajo da ya ƙara sai ya su mata ganin ya wuce ya mutu ba ya kashe shi da gangan ne na in kacewa da gama ne za a yadda inda an san a al'ada gula da ba ta kisa amma ka ɗauki babbar sanda irin ta fulanin nan ka shirya kan yi mutum ɗaya da ita a kai sai kake kuskure ne to ba a yadda inda an san a al'ada irin wannan bugu yana kisa da shi kenan qala hadha min amali shaitan annabi musa ce wannan aikin shaitan ne innahu aduwwun shi dai shaitan maƙiyi ne gare mu ko ba haka bane sannan mudillun mubin ma'ana mai batar da mu ne ma'ana shaidan mai batarwa ne mubinin kuma mai bayyana ƙeye shi gare mu yana bayyana rashin son su gare rashin son shi gare mu da kuma bayyana ƙeye gare mu qala sai annabi Musa ce rabbi inni zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina game da wannan aikin da na aikata faghfir li Allah ka gafarta min ya roka ko bai roka ba faghfara lahu sai Allah ya gafarta masa nan yanzu labari ake ba mu ya roki gafarar Allah kuma Allah ya gafarta masa inda nan faghfir li fi'il amrin ne kun fahimci Hausa faghfara la fi'il madi ne yanzu ya roki gafarar to Allah ya gafarta masa ta kare haka ya akai alai Musa kashe mutum ya akai kaza ba ruwanka ya faru da yadda Allah haka ya so ya faru kuma Allah ya yafe masa to an tsaye da magana daga nan ko ba haka bane aza akwai wasu su zo Allah ya yi kaza ya yi wata ya yi kaza ya yi kaza Allah ya ce ya yafe masa ka bari Allah ina so in yi tambayi da wannan game da matsayin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faru da su Allah ya ce da zai Allahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi ko ba haka bane me ya biyo baya ba ruwanka ko ba haka bane eh mahaifinka ne suka yi fada da babarka ya ce ya sake ta cikin dare sun kashe ya yace ya dawo da ita to kace ya aka yi dawo da ita wannan ba matsalar ka bane ba ruwanka ko ba haka bane ya dawo da ita ya dawo da ita to kawai a bari magana to irin haka ne innahu huwal ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne ko mai jin kai ne qala rabbi bima an'amta alayhi yace ya Allah game da ni'imar da kai a gare ni falan aka ne ko falan akuna zahiran lil mujrimin ya Allah madaukakin sarki game da ni'imar da ke min kada ka sanya ni in zama wanda zai rinka taimaka ma mabarnata mana in zama wanda zai taimaka ma mushrikai da aiki irin nasu da kuma mutanensu an gane wannan ko qala annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji asalin shi ya rabbi ne sai an ka share littakhfif bima an amta alayya game da ni'iman nan da kai a gare ni shine ni'ima na tauhidi da kuma gafara da kai ni falan akuna zahiran lil mujrimin ma'ana kada ka sanya ni ay fala taj'alni aunan lil mushrikin ka ka sanya ni in zama wanda zai taimaka ma mushrikai wayanda suke bautar wani Allah ya zam amma ba a aiko shi ba an fahimci hausa ba a aiko shi ba kuma ba a aiko shi ba inda ayar sama abin da take nuna muna lokacin da ya kai karhinsa ya daidaita ko ba haka ba ne fa asbaha fi madinati khaifan yatarqab annabi Musa ya wawaye gari cikin gari khaifin yana mai jin tsoro tsoro na ɗabi'a ya tarakkabu yana daku yana jira mai zai biyo baya an waye gari da sai an kashe wani an kashe wani ba a san wanda ya kashe shi labari ya ga gari annabi Musa yana ta daddatau Musa yadda za a yi ba ana wannan hali fa idan lazistan sarahu bil ams sai ga wannan da ya nemi taimakon Musa a jiya yastasrifuhu yana ihu yana kiran Musa yana cewa Musa taho ga wani ya tare ni taho ga wani ya kin gane ko irin mutanen nan masu jan fada wanda ba sa da barin jini je an tare ma fada kuma kaga abin da ya faru kuma kai dai ka sani to kamar tsotsai kuma sai ga sun hadu da annabi Musa wanda ya tare shi ana rigima da shi sai da nesa yana ta kuwa yana kira annabi Musa da annabi Musa ya ji shi qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce innaka lagawiyyun mubin wallahi kai wawa ne mabayini mana wanda yake tababbe a bisa abubuwan da suke aikata wanda ba su dace ba kaji abinda ya faru ko kuma gawi yana ba da ma'anar mujadil ma'ana mai yawan fada kai mutum ne mai yawan jayayya gane ko ana kai mutum ne mai yawan rigima me kaka da wannan to wannan magana da annabi Musa ya masa sai ga kamar annabi Musa ya fusata ne annabi Musa yana gehe ya ga horigiman nan ta yi ƙarfi bai iya kwatar kansa sai ya tashi don ya ƙara ceton shi to shi ne Allah ya ce falamma an arada an yabtashe billabi huwa aduwwul lahum yayin da annabi Musa ya yi niyyar ya je ya kama ya tunkuɗa wancan da yake makiyin shi ne bakibɗe. Ka gane ko? Ƙala sai shi wannan wanda ya faɗa jiya, wanda annabi Musa ya tare ma faɗa, ya Musa, ya ce ya kai Musa. Shi ya yi tsammanin da Musa ya yi kura inda shi na za shi. Kun gane misali? da ya ga annabi Musa to sai ce ya Musa ya kai Musa a turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams yanzu sonna kake ni ma ka kashe ni kamar yadda ka kashe mutum jiya in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wallahi kai ba komi kake so son kake ka zama gagararre a bayan ƙasa kuma turidu an takuna min musuhin ba ka son ka zama daga cikin masu gyara je ka kashe mutum yanzu kuma ka tun karo ne ba kana son ka kashe ni magana ta kai kullum makiya ko ba ai haba makiyinka kuma da ya ji labari ai shi ke ai kafin annabi musa ya bar labari ai ya kai ga su fir'auna ai mun gano wanda ya kisa nan ai musa na kun gane ko yanzu makiyinka da abu ya same ka sai ya koma yana dariya ai wani na ai mun san kaza ba mun gaya mun to ku rike da kyau in mutum dubu sun kika mutum dubu za su sauka kuma ka sa a ranka wasu za su soka wasu za su ƙiƙa in kai haka sai ka fita yanzu su maƙiyan musa sun kwashi labari sun kai ma fir'auna yanzu an yi shiri don kama shi annabi musa cikin waɗanda labari ya zo musu na za a kashe annabi musa sai guda ya kamo wata hanya da sauri ya zo ya tare da annabi musa inda yake ce ta wallahi ka shirya labari ya kai fara kuma an yi shiri a kama ka a kashe sojoji na nan na neman ka don haka kai ne a kafar garin nan in gane misali ko annabi musa shi ma sai ya sabi to shine Allah yake ba mu labari Allah ya ce wa ja'a rajulun min aqsal madinati sai wani mutum ya zo daga nesan gari wasu suka ce yana daga cikin mutanen da suke boye imanin su ga annabi Musa kun fahimci Hausa da akwai wa'inda sun yarda da kai amma saboda wani abu ba sa hitowa a fili amma za su iya baka gudunmuwa ta boye shine sai ya zo ya yana gaugawa cikin tahish ala ya ce ya musa ya kai musa innal mala'a ya tamiru na bik ya ce lalle jama'an malamai suka ce almala'a na shine auliya'ul maktuli ƴan uwan wannan da aka kashe ya tamiru na bika sun haɗu sun tattauna a kanka sun yi shiri a kanka don su kama ka su kashe ka saboda haka fahruj inni laka minan nasihin kai niyya ka hita ka bar wannan gari yana daga cikin wanda ke maka nasiha fa kharaja minha khaifan yatarqab annabi Musa sai fita daga cikin gari yana mai sauraron abin da zai biyo baya kun gane ko ma'ana yana waige yana ganin mina zai samu shi قال يا ربي يا ubangiji najjini min alqawmi zalimin ana kubutar da ni daga cikin mutane an zalimi ku rike wannan siyasa duk da kai ji aka ce ma hukuma tana neman ka kuma baka da gaskiya to matakin farko ka nemi sabewa ka gudu kai ta kanka kun gane misali yana daga cikin girmama hukuma tsoron hukuma ku kiyaye gudun hukuma ba yi mata rashin kunya ba ne girmama ta ne yanzu ka zo ka ce ma'aikaci na zo duk abu na za'ami a yamma wannan rashin kunya a a gwanar yanzu yan polisi ya ganka ka ruga da gudu in ya cin ma ya ci don mika ka gudu sai ka ce ran kai daɗe ku an wasa ai ya san ka girmama shi to kenan girmamawa ne shi yasa ma'aikaci duk inda ya ganka ka gudu shi yasa in ka kula nan a Niger police in ka gudu an ce su bi ka su kamo ka da moton ka kaya kwana ka gudu to ka su bi ka saboda su in sun san aikin su sun san har yanzu ana girmama su inda har yanzu ana gudun su amma duk lokacin da hukumar suka bari aka rena su har ana gaba gaba in su to mulki a daina mulki kenan daga in ka gana gudun mulki ba ran mai na an kai girmama shi na an sai ya sabe Allah madaukin sarki ya kare mu walamma tawajjaha tilqa madyan lokacin da ya huskanci bangaren madyan kada yace asa rabbi ina fatan Allah ubangiji na an yahdiyani sawa as-sabil ya shiryar da ni hanya ta daidai abinda ake nufi anan shi dai annabi Musa bai taba zuwa madayana ba kun gane ko bai san hanyar madina amma an ce mai madina ga wajen da take to lokacin da zai ce sai ce to inda wanga waje ne madina take bari in tafi Allah ka sa in dace da hanyar da za ta kai ni garin madina shikenan sai taho lamma warada ma a madiyan warada bi ma'ana balaga yayin da ya zo ma a madiyana mashayar ruwan mutanen madiyana a ka'ida da makyaya wajen gari ake rijiya ko a samu tamki a wajen gari in kun ke yi kiwon kudu sai a zo a haɗa kowa ya shayar da nashi dabbobi sai a tahi ko dabbobin ƙauye a da babu wadata ajiye ruwa a gida can rijiya za a je kowa ya shayar da nashi sannan a dawo gida mu duk mun taso mun tarar da wannan akwai shi ko to shi da ya zo daidai nan sai ya koma ƙihi ya zama shi shine Allah ya ce walamma warada ma a madiyan lokacin da ya zo wurin da mutanen mai da suke sha da dabbobinsu waje da alaihi ummatan sai ya tarar da jama'a a wannan guri akan wannan mashayar ya tarar da jama'a minan nasu na daga mutane yasquna suna shayar da dabbobinsu waje da min dunihim ra'atayn tazudani sai ya hangi mana ya sami mataye guda biyu kina waje da min dunihi ai min wara'in sai ga bayan wa'annan mutane can daga baya sai ya hangi imra'ataini ƴan mata guda biyu da zudani suna kange kansu ma'ana suna nisantuwa daga wa'annan jama'a sun koma cinge da suka shayar suka tahi sai ya ga yaran su ma sun taho bayan wa'ancin sun wuce Ana sai ya ce da su ma saɓo kuma, ko kuma menene labarin, me yasa kuka yi haka? Ƙanata sai suka ce la naski hatta yusjar ri'a suka ce ai mun ba ma shan ba ma shayar da dabbobin mu sai in wa'incan mutane sun kammala shayar da nasu. Me yasa? Kamar ya tambaye su me yasa? Sai suka ce mu ma abin da yasa kaga muna wannan kiyo. Babuna shaykhun kabir babanmu dattijo na mai yawan shekaru shi yasa ba ma son ya wahala mu muke zakwa mai wannan aiki fasaqalahuma sai kama ya shayar musu da dabbobinsu sun ka tai gida thumma tawalla ila zilli sai annabi Musa ya juya ya shiga cikin inuwa yana cikin wannan inuwa faqala sai ya ce rabbi ya ubangiji inni lima anzarta ilayya min khairin faqir ya Allah game da abin da ka saukar zuwa gare ni na alheri ni ma bukaci ni ma na Allah yana bukata ka saukar min da wani alheri abin da zan samu in ciyar da kaina in kare kaina daga kishi ko yunwa yanzu kenan addu'a yake Allah ya kawo masa mafita mutanen kirki da sun roki Allah Allah zai kawo masa mafita cikin sauki yayi addu'ar kawai an jima faja'at ihdahuma sai ɗaya daga cikin yaren ta zo zuwa gare shi tamshi alastihiya'in tana tafiya a cikin jin kumya ƙalar ta ce da shi inna abi ya da hauka babana yana kiranka liyaci ziya ka ajiyar masu ƙaita da nan domin ya saka maka da ladan shayar ruwan da ka yi madabbobinmu kun ji dalili kenan sun zo sun ba baban su labari yanzu har kun dawo wallahi wani bawan Allah ya taimake mu ya yi mana kaza ya yi mana kaza ya yi mana kaza ka san mata da ɗaukan laure mace sai ta kalle ka so guda ta ɗauki halinka suna ganewa shi kenan sai ce ki je ki kira min shi shi ma namiji yana saurin gane mace in tana da kunya in ba ta da yanzu ta ta ya fahimci wannan mai kunya ce kun fahimci hausa kowa ya san kowa ke ne da ina ne muke shikenan falamma ja'ahu yayin da annabi Musa ya zo gurin wannan bawan Allah wa qassa alaihi al-qasasa ya ba ya labarta masa labarin abin da ya faru qala ya ce la takhaf tsorata najauta min al-qawmi zalimin ka kukuta daga mutane azzalumai wannan yana nuna daular fir'auna ta tsaya ne a misir ba ta shiga sauran garuruwa ba shi yasa wannan yake ce da shi wanga mulki ba nashi bane da haka babu wanda yake da yancin ya zo ya kama ka an ban jawsa kenan tunda kowa kasar shi yake mulki na musa ya samu gurin zama qalat ihdahuma sai ɗaya daga cikin ƴan matan ta ce da babanta qalat ihdahuma ko ɗaya daga cikin ta ce ya abatista ajarhu ya abatista ajarhu ya babana ka ɗauke shi kwadago wanga ka ɗauke shi a matsayin ɗan aiki inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu amin mafi alherin wanda zaka dauka shi ma aiki mai karfi kuma amintacce Allah suka ce ita ta fahimci abu biyu a gurin Musa sanda shi ya fahimci mai kunya ce da za a je gurin baban iska yana buga zanin ta sai ci ta dawo baya ta yi mai ishara ta gaba in an kawo gurin kwana ta mai alama shi kwana har a zurgin daga nan sai ta fahimci wanga mutumin kirki yana da aminci kuma sai ta fahimci mai ƙarfi ne inda dutsen da sai an yi da kyar a ɗauke shi ɗaya kurta shi ya zo ya shayar da su nan da nan gane ko ta ce to a ɗauke shi a da aka zo shi annabi Musa da ya zo wurin dattijan ai an hira labari ke kawo labari sai annabi Musa ya bashi labarin ga abin da ya sami hito dan shi annabi Musa a zahirin da muke fahimta shi a ganin shi har yanzu ta hiyar bata kare mishi ba dan ka a fararo shi a riske shi anan to sai ya bashi labari ga abin da yake tare shi ce in wannan matsala ne to ɗebe tsoron wa'incan ba su da iko da rai shi ya samu gidan zama sai ɗaya daga cikin ‘ya'yan dattijan don suna cewa dattijan wane ne wasu ce annabi shu'aibu ne wasu ce bawa ne salihin bawa Allah bai gaya mana ko waye ko ba haka bane abin da za mu tsaya mu tsaya inda Allah tsaye da mu wannan mutum ya ce kada ka tsorata ka kukuta daga mutane azzalumai Kala sai ce inni uridu an unki haka ihi dabnatai yace da shi ni ina so in baka auren ɗaya daga cikin yayana guda biyu hataini wa innan amma hada sharadi ala an ta'jurani thamaniya hijaj akan kai min aiki na shekara takwas fa in atmamta ashara in ka cika sa shekaru goma fa min indika to wannan daga gurin ka ne amma uridu an ashukka alaik amma ni ban da nufi in ci da maka satajiduni insha Allah min as-salihin zaka same ni cikin mutanen kirki in Allah ya so kana zalika baini wa bainak yace wannan tsakani na da kai ne ayyamal ajalaina qadaida lokutan nan biyu wanda ka cika fala udwana alayhi ni ba zan zalunce ka ba shekara takwas zaka yi ko goma duk wanda ka zaba Allahu ala ma naqulu wakil Allah ne mu mai shaida game da abin da muke faɗa an gane wanga ayoyi akwai bayani akan su ko ba ko bane gobe za su zame mana shin hida sai mu dora inda zamu dora abinda muke daidai Allah ba mu alkhairi inda muke kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk